أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله مقدر الله تبارك وتعالى دينونا من وانا اللوكتي يومنا شاترا قوتا سفر جران محمد صلى الله عليه وسلم على مكة زوا مدينة شكرا دول ايه دليل داربين دبير wanda daidai da hudu ga watan Septemba na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun bulugul maram min jam'i adillatul ahkam muna cikin babu zaka a kitabu zaka zamu tashi babu qasmi sadaqat a daga cikin wato hadisai na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهل الصدقة لغني إلا لكمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحاه الحاكم وأولل بالإرسال babu qasmi sadaqat wannan babi zai mana magana akan raba sadakoki babin da ya gabata yayi magana akan sadaqatu tatawwu wato sadaka da zaka bayar na tadawwi na neman lada wajen Allah tabaaraka wa ta'ala ko zakat da zaka yi to shigo wannan babi zai zai mana magana akan wato ya zai a raba sadakar asuwani ne ya kamata a bayar asuwa ne ba za a bayar ba ko kuma zakkar asuwa za a bayar asuwa ne ba za a bayar ba alkur'ani ya riga ga mana cewa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal garimin wa fi sabilillahi bin sabili fariyatan min Allah Allah ya riga irga cewa waɗannan mutane mutum takwas ɗin su ne ake ba su zakka a ciki fakirai ne da miskinai da masu aiki akan zakarin da wanda ake so a jawo zuciyarsu zuwa ga addinin musulunci sannan kuma da wanda ba shi masa yawa da wanda ake zai ceci za a cece shi saboda yana neman yanci sannan da matafiyi sannan da wajen ɗaukar kalmar Allah to waɗannan su ne aka ce za a ba su to sauran sadakokin ma musuluncin ya tsara yadda za a bayar in za ka bayar a waye za ka bayar ɗin to shine wannan hadisan da za mu karanta kenan ana bi sayyid al-qudri radiyallahu anhu daga bi sayyid al-qudri Allah kara masa yadda kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya laminta Allah subhata a gare shi ya ce la tahillu sadaqatu li ghaniyin wato sadaka ba ta halarta ga mawadaci illa li kamsatin sai dai ga mutum biyar li amilin alaiha ga mai aiki akan sadaka din aw rajulun ishtaraha bi malihi ko mutumin da ya sai sadakar da dukiyarsa aw garimin ko kuma wanda ake bin sa bashi aw gazin fi sabilillah ko kuma wanda yake wato mayaki a wajen daukar kamar Allah aw miskinin ko miskini ne tusaddaqu alaihi mina aka bashi daga cikinta fa ahada min hali gariyin sai ya bada kyautarta wa mawadaci rawahu ahmad imam ahmad da wannan hadisin wa abu dauda da abu dauda ibn majah da ibn majah wa sahul hakim hakim ya inganta shi wa ullila bil irsal amma kuma an illata shi saboda hadisin ya zama irsali ya tsaya bai isa bai zama marfu'i ya ji kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan ruwayar hadisin abin da aka ce an yi irsalinsa ya zama mursali saboda an rawaito shi daga zai bin atsa bin yasa imam mali ya kawo shi a cikin motsa amma irsalin akan mutumin ya tsaya bai dangana shi zuwa ga abi sa'id al-khudri zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da aka ce an gaya mana a cikin wannan hadisi cewar a sadaka ko kuma zakka ba ta halatta ga mawadaci to anan abin da ake nufi sai aka ce sai dai a waje biyar na farko mawadacin da ake nufi a nan shi ne wanda yake da abin da ya ishe shi shi ne mawadacin da ake nufi da aka ce lati hillu sadaqatu li ganiyyin sadaka ba ta halatta ga mawadaci to ba mawadaci wanda yake da kuɗi kamar su yayya da su ba ko kuma arziki kamar yayya a'a wanda yake da abin da ya ishe shi shi ake nufi sannan aka ce sai waje biyar na ɗaya shi na farko shine a waje biyar ashe za ta iya halatta a gare shi sadakar ko zakka waje na farko shine aka ce li amilin alaiha shi yake aiki akan samun dukiyar da shi ake ta wahala na neman wannan dukiyar da shi ake ayyuka ko kuma shi yake zuwa karɓi zakarta ko shi yake rubutu ko shi yake raba ta to za a iya ba shi zakanta sannan za a iya ba shi sadakanta ko da ana da shi kuma sannan na biyu shine a mutumin da ya saye ta da dukiyarsa to wannan mutumin kuma rajulun ishtara bi malihi ko mutumin da ya saye ta ita sadakar kenan daga dukiyarsa yaya kenan abin da ake nufi a nan shine a mutum ne ya dauki zakarsa ya bayar ko sadakarsa ya dauka ba wani to mutumin mawadaci ne sai shi wannan talakan ya sayar masa ta sake dawowa kenan ya dauki dukiyar ya bashi sai kuma ya sayar masa kuma duk to shine za mu yi magana a cikin wannan akwai ƙarin bayani a kai sannan a gari mai kuma wanda bashi ne bashi ya masa yawa sai ya bada sai a bashi sadakan kenan ko a bashi zakar saboda bashi ya masa yawa au gazi fi sabilillah ko kuma wanda ya fita daga kamar Allah shi ma za a bashi ko kuma miskine wanda za a bashi sadaka daga ciki wannan dukiyar to kuma sai ya ɗauka ya ba da kyautarta a mawadaci miskini ne ba shi da shi sai aka ba shi aka ce gashi an ga kana fama sai aka ɗauki wani dukiya sai aka ba shi ana ba shi kuma ga wani wanda kuma yana da abincin cinsa mun faɗi aya gani ko gani shi ne wanda yake da abincin ci ba wani mawadaci mai kuɗi ba ko mai arziki ba da aka ba shi sai shi kuma sai ya ɗauka sai ba wannan wanda yana da abincinsa lafiyayye wanda mai rufin asiri sai ɗauka sai ba shi to wannan shi ma sai ya karba ba zai ce a aini ina da shi ba zan karba ba sai ya karba tun da ba shi to wannan shi ne a cikin wannan hadisin za mu gane cewa zakka ko sadaka ba ta halatta ga wanda yake da rufin asiri ba kamar yadda faɗa la ta hillu sadaqatu li ganiyyin ba ta halatta ga wanda yake da rufin asiri ba malamai suka ce ganiyin da ake nema ne shi wanda yake da abin da ya ishe shi shi ne ganiyin din amma kuma sai wanda aka ambata a cikin hadisin su za a iya basu shine wanda ya aiki akan zakar ko akan dukiyar sannan da wanda ya ya sayar an bashi sai sayarwa wani da wanda kuma bashi ya masa yawa da mai fita wajen ɗaukar kalmar Allah da wanda kuma aka bashi hadiya shi ma zai karba waɗannan mutane su ne aka fitar sannan hadisin yana nuna mana cewa lalle wanda ya fita yaƙi ko da mawadaci ne zai karbi sadaka ko zai karbi zakka ko da mawadaci ne in za a fita yaƙi aka ce to gashi zai karba ba zai ce ni ina da shi ba sannan zai taimaki kansa a cikin wannan yaƙin da fita da fita saboda ya shiga wa fi sabilillah nan da Allah ya faɗa a ciki saboda kai yawancin malamin su tafi akan wannan magana cewa ko mawadaci ne in za a fita yaƙi in aka bashi dukiya aka ce ya sai ta gidansa zai karba ya sai ta gidan nasa ba zai karba ba jamhur sun tafi akan haka amma imamu abu hanifa da sabbansa suka ce lalle mawadaci ai mai fita yaƙi mayaƙi idan ya kasance mawadaci ne to babu a gare shi ya karbi sadakan nan sai dai yana ga cewa wadata za su za ta yanke in yayi hidima da dukiyarsa aka fita yaƙin nan aka gama gaba ɗaya in ya dawo to zai zare idanu abubuwan za su tsaya to sai ya karba ya baro gidansa amma in ya tabbata yana da shi wadatacce isasshe to ba sai ya karba ba to wannan da shi ne abin da malamai suka tafi a kansa sannan hadisi hanar da yana nuni a kan cewa ya halatta ga wanda ya ba da sadaka ya sai sadakar tasa shi ne magana na biyu ko da aka karanta mana aure jirgin sharabi malihi ko mutumin da ya sai sadakar da dukiyarsa ta halatta a gare shi sadaka ce ka ɗauka ka bayar a wani ka ɗauki gero ka bashi ko ka ɗauki masara ka bashi ko ka ɗauki shinkafa ka bashi sai ce ai wallahi ni kan yanzu alaji da za ka saya mana sai ka saya ka bashi kuɗi to wannan ya yi amma kuma kana cikin su za mu karanta duk maganin da malamin suka yi amma sai dai malaman sun ce makaruhi ne ai haka makaruhi ne ka sai wannan sadakar kai ne ka dauki sadaka na abinci ka ba wani sai ce da Allah ka saya maka ban kuɗi sai ka ce a je ka kasuwa ka sayar ka samu kuɗi amma ya za a yi na fito da shi a gidana na ɗauka na ba kuma na kuma na saya kuma duk na sake mai da shi gidan na haka to malamai suka ce wannan makaruhi ne ya zo a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan uwar yace sai na umar ya dauki takobin wato ya dauki dokin sa ya bar fi sabilillah a fita da shi yaki sai ya ganshi da asir ya bar dokin sa fita da shi yaki an ba wani har an ji an yaki ko an yi mene sai ga dokin da asir kuma yana son dokin nasa sai na umar sai ya ce sai na tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa karka saya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa la tashtarihu wa la ta'ur fi sadaqati fi sadaqatika karka saye shi karka koma cikin sadakarka kai ne ka ba din sadaka an fitar shi yaji bismillah sai ga za a sayar an ba wani zai sayar sai ka saya a karka saya karka koma cikin sadakarka to wannan dai jamhuri suka tafi akan haka cewar ba za a yi haka din ba amma kuma yin an yi mawa suka ce babu laifi makaruhi ne dai kawai sannan haizu hadisun ne yana gaya mana cewa fakiri idan aka bashi sadaka to ya mallaki wannan sadaka in ka dauka ka ba abu a fakiri to ya mallake ta sannan zai yi yadda ya gana ma da ita ba za ka dauki sadaka ka ba wa fakiri kuma ka ce masa ga yadda zai da ita ba ruwanka in ya gana ma ya sai da ita in ya gana ma ba da kyautarta ga wani suna zaune wajen aka zo aka ba su shi wancan din ba ba fakirin bane sai ya raba biyu ya ce wani kama gashi yana damun da zai ba shi kyauta zai kyautar kamar yadda zuwa cikin kistan barira wadda aka ba ta wato sadaka na abu ta zuri shi gidan alaihi sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ana yi wani abu ne a gidan nabi ake yi ne kan aka ce a wannan nama ne aka ba bariya sai kuma baka cin sadaka sai ce to ba sai ta ba mu kyauta ba ita bari ita sai ta ba mu kyauta ai kawai sai mu karba to kaga ashe wanda aka ba shi sadaka zai iya tasarrufin sadaka yanda ya gana ba zai mai da ita duk yadda yake so to zuwa hadisin yana kantar da mu haka وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من السرقة فقلب فيهما فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي وعن عبيد الله بن عدي بن كيار daga Ubaidullahi dan Adiyin dan Kiyar Allah gara masa yadda an rajulaini haddathahu lalle wasu mutane guda biyu sun bashi labari annahuma ataya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen annabi tsiyar mai tsara tabbata gare shi yas'alanihi min as-sadaqati suna tambayan sa akan ya ba su sadaka fa qallaba fihi ma fihi al-basar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ganin sa daga su ya daga kai ya gansu sannan kuma ya sunkuyar da kai fara'ahuma jaldaini sai ya gansu masu ƙarfi ne masu kuma kwarjini ne akwai lafiya da ƙarfi a jikinsu faƙala sai ce in shi tuma in kuna so sai in baku wala hazza fi hali gani amma babu rabo ga mawadaci a cikin wannan dukiyar da zan baku dai wala li qawiyin muktasibin sannan kuma babu rabo ga mai karfi mai iya nema shi ma bashi rabo a ciki rawahu ahmad imam ahmad ne rawahu wannan hadisin wa qawwahu ya karfafa shi wa abu dawud da abu dawud wannan sa'id da sa'id to wannan hadisin shi ma an samu shi daga ubaidullahi bin Ali bin Kiyar Allah ya kara masa yadda ya fada mana cewa wasu mutane guda biyu sun bashi labari cewa sun zo sun tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam akan sadaka fa qallu fihi malbasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ganin sa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa ya gansu sannan kuma ya sauke ya daga kansa ya gansu sannan ya sauke yana jujjuya yana kallon su fara'ahu ma jaldaini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu su din nan karfafa ne ga karfi ga lafiya a wajen su to shikenan sai ya ce musu to wannan fa in kuna so sai baku amma ku sani wannan dukiyar da zan baku babu rabon mawadaci sannan babu rabon mai karfi mai iya nema ba rabon saci to hadisin nan yana nuna mana cewa haramun ne a bawa mai wadata a bai sadaka mawadaci kuma mun faɗi mawadacin da muke karantawa yau ba mawadacin da ka sani mai kuɗi kamar zai yi ba a'a ba shi bane wanda yake da rufin asiri yawa wanda ya wadata shi ake faɗa to ba za a ba shi ba sannan kuma da karfaffa da mai kaifi wanda zai iya nema shi ba za a ba shi ba ƙauyin muktasib mai karfi mai iya tsoro wuri ya je ya fita ya nema shi ba za a ba shi ba kaga mutum shirgege kaya guda da shi sai zo ya tsaya kan mutane ce da Allah wallahi tallahi yanzu kaza kaza in jiwaye kaza kaza ka tashi ka je ka nema mana akwai wanda kana ganin sa kasan akwai karfin da zai iya fita ya nema to shi ma ba za a ba shi ba wannan amma akwai wanda zai ce a ba shi din za mu karanta idan wuri ya gure to sai ya ce amma da koda ya kasance mai ƙarfin ne amma ba shi da ikon da zai iya nema ko kuma bai samu aiki ba saboda ƙarancin aiki bai samu aiki ba nan bai samu aiki ba saboda ƙarancin aiki gari ya waye ya fita ya je ya ta yawon neman aiki bai samu ba har azhar dai ko har la'asar dai yana neman abin da zai samu ke aikin ga ƙarfi a jikinsa ga komai zai iya aiki in ya samu amma bai samu aikin ba to wannan in ya zo ya koka za a iya bashi to kaji alaji ya ce a ciki muke ayyukan ma yanzu ba yiwuwa suke ba to irin wannan ya zo ya koka sai a taimake shi amma ga aiki akwai aikin yin misali a ce ya tashi malam zo baka aiki ka daina baran nan sai ya ce a baran nan tafi kawo ba barni kawai ne bara nan to kaga ba za a yadda haka ba amma zai iya yi wani ai zaka ji ma a cikin roƙon nasa yana faɗa da za a ɗauke ni a kai ni mana ko ba rimane ne a biya ni ko a yi kaza kaza wani zaka jira faɗa saboda matsuwa ɗin to irin wannan yanzu za a bashi za a bashi a cikin wannan sadaka to wannan shine abin da hadisin ke karantar da mu kenan cewa sannan kuma yana nuna mana ana iya tambaya a shi mutum zai zo ya roƙa nan suka zo ka roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam daga kai ya gansu ya gansu ya ga ƙarfi ga lafiya a jikinsu sai ya ba su yace musu in kuna so ku karba gashi amma ku sani wannan sadakar da zan baku babu rabon mawadaci wanda ya wadata babu rabon sa a ciki sannan babu rabon mai karfi kuma wanda zai iya zuwa ya nemi aiki da kansa ya samu to wannan shine abin da hadisan suke karantarwa wa an qabisa bin makharik al-hilali radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam إن المسألة لا تهل لأحد, لأحد ثلاثة رجل تحمل حملة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من, من, من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الهجى من قومه لقد أصابت فلانا طاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من, من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيسة صهت يأكلها صاحبه صهتا رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان وعن قبيسة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه daga kabisar binu makarikil hilali Allah ya kara masa yadda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya dami jalla subbata gare shi ya ce innal mas'alata ka sani roko ko tambaya la tahillu ba ta halatta illa li ahadi salasatin sai dai ga ɗayan mutane guda uku nan rajulun tahammala hamalatan mutumin da ya ɗauki nauyi a kansa da ya ɗauki nauye-nauye a kansa na mutane ya ɗauki nauyin jama'a kansa fa hallat lahul mas'ala to wannan ya halatta a gare shi yayi tambaya hatta yusiba sai ya sai ya samu summa yumsik daga nan sai ya kame wa rajulun asabahu ja'ihatun da mutumin da masiba ta same shi ijtihad malahu wanda ta afka akan dukiyarsa yayi asaran dukiyarsa fa halal lahu almas'ala shi ma wannan tambaya ta halatta gare shi hatta yusiba qiwaman min aishin har sai ya samu daidai abin da zai rayu da shi sai ya shiru daga nan wa rajulun asabahu faqatun da mutumin da rashi ya same shi yawa gari ba komi komi a kare to hata ya goma salatun min zawli hija min komi shi kuma ba za bi halatta gare shi ya tambaya ba har sai an samu mutum uku daga masu hankali a cikin mutanensa sun tabbatar da yanzu wani babu to sai ya tambaya su ce daga da asabar fulanin faqa su ce lalle wani fa rashi ya same shi fa halatta lahu al-masala hatta yusibu qiwaman min aishi sai ya halatta gare shi ya tambaya har sai ya samu abin da zai rayu da shi abin da zai rike shi na rayuwa kuma su wahunna min al-mas'alati waɗanda ba waɗannan ba wanda yaje ya tambaya ya qabisa su ya kai qabisa ka sani waɗanda ba waɗannan mutanen ba mutum yaje ya roko ba cikin wannan mutanen da aka yi ga suhutun to lalle ba komai bane illa zalunci zai ci ya ci zalunci ya ci mummunan abu ya kulha ya ci wato mummunan abu yake ci ya kulha sahibu sutan sannan ma'abocinta yana ci yana cin mummunan abu yana cin zalunci kenan rawa muslim ma muslim ne ta wannan hadisi ma abu dauda da abu dauda ibn kuzaima da ibn kuzaima ibn hibban da ibn hibban to wannan hadisin kuma an samu shi daga qabisa ta ibn bukhari al-hilali yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa cewa babu inda ake masala ba inda ake tambaya sai waje uku na ɗaya shine mutumin da ya ɗauki nauyi a kansa ya ɗauki nauyi a kansa to yana damar ya tambaya wani irin ne mutum ya ɗauki nauyi wani irin nauyi ake nufi wani ana bin sa bashi ana bin wani bashi sai ka ce sai ka je ka samu ka ce to wani nan nauyi ya masa yawa saboda ka bashin sa ya dawo kai na zan biya ka ɗauke ka ɗauke nauyin bashin wani ko dan uwanka ya rasu bashi kansu suna da yawa an rarraba bashin an juye maka kai ma an ce ka biya masa bashi ko kuma a diya ne ake nema wani ya kashe da kuma kuku za ku biya kudin diya ko kuma a'a ana neman za a yi sulhu tsakanin mutane ne mutum biyu suna sabani kuma ana neman wata dukiya a garin sulhu an dora maka kai ma kana cikin wanda za su bayar to mutumin nan ko da ya kasance mai wadata ne wanda nauyin nan ya haɗu masa yawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace tahammal hamalatan nauyi ya hazu ya masa yawa ko mai wadata ne mutumin yana da dama ya zo roƙi mutane kuma ya zo shi jama'a ga halin da yake ciki wane na kaza kaza yana kaza kuma ni ne a kansa wane na ma ga abu kaza wane ma ga abu kaza saboda ka a taimake ni to musulunci ya bashi dama ya zo ya roƙa kar mutane kuma su ce wani ba akwai abinci a gidansa wadatacce amma ya zo yana roƙo a'a ai yanzu wani abu ne wanda ba zai iya shiga cikin tsarin rayuwarsa ba ba zai iya yi ba nauye-nauye ne ha yanzu don wanka bashi lafiya a asibiti an ce a kawo miliyan ɗaya za a masa aiki ya za ka yi a dole ka zo ka roƙa ko kuma a za a ɗaure shi ba shi yake binsa kuɗi mai yawa miliyan ɗaya ko zama da haka kai ko baka da shi za ka ɗauko abin da kake shi ka sayar ne ka je ka biya wani kuɗi saboda kana riƙe shi a kana da dama ka zo wajen mutane saboda nauyin ya maka yawa a yanzu kam to kana da dama ka zo wajen jama'a ka yi roƙo a nan musulunci ya baka damar roƙo a wannan wurin ga halin da nake ciki ba wai abinci ne kake bukata zaka ce a'a wani abu ne ya zo maka wanda baya cikin tsarin ka ta saboda kana dama sai kai roƙo nan ka samu dama musiba ne ta zo har sai ka samu sani sallallahu alaihi wasallam ce summa yumsik bayan bukata ta biya kuma sai ka kame ba wai shikenan kamar da abun sana'a ba in bukatar ta biya sai ka kame waninmu ne yake cikin wani hali da Allah taimake shi bashi ya masa yawa aka haɗu jama'a suka haɗa aka biya masa bashin sai ka kame daga lokaci ba gobe ma kana kariya da wani ko kaza ba a in kai namun ba halinka bane ai takura ne ya jawo kuma kai baka da shi kai ne kamar ka masa babu halin da zaka iya masa sai ka tambaya tun an samu bayan an yi sai ka kame bayan nan yace da mutumin da masifa ta same shi shine nabi wannan mutum na ɗaya kenan da tambaya ta halatta a wajensa mutum na biyu shine wanda masifa ta same shi masifa ta sauka kan dukiyarsa yana dukiya Allah ya kiyaye sai gobara ta zo ta cinye dukiyar ko kuma a manomi ne yayi noma yana tsammanin zai samu amfani shikenan sai amfanin bai kyawu ba bai samu ma abin da zai ci ba misali ko abin da ya samu dan kadan ne to shi wannan mutumin shi ma wato musibar ta zo masa daga sama ne ko daga ƙasa ne ko a ruwa ne ko kuma konewa ne ko mine ne ko ma dai me ya sami shi na musiba ya taɓa dukiyarsa gaba ɗaya ya zama shi da komai ga kuma musibar kowa na gani gidan wani ya ƙone ko kuma wani fa ya noma bai samu ba ko wani abu kaza ya same shi kowa ya san wannan to shi ma na da damar da zai zo roƙi mutane jama'a kun san irin musibar ta same ni a taimake ni to ya halatta a gare shi ya tambaya har sai ya samu abun da zai iya rike shi abun da zai rike shi wato ya dar iya yin rayuwa dan samu dan wadata sannan kuma ba zai ta bukata ba to sai ya tambaye mutane har su bashi na abun da zai rike shi ba wai zai koma cikin dukiyarsa bane kar ya kama roƙon wai sai ya koma cikin arzikin sa ba haka bane ya zama dai ya dan samu dan rubin asiri kadan to sai ya roko yadda har zai dan samu rubin asiri kadan to wannan mutum da biyu kenan da tambaya ta halatta gare shi sai mutum na uku wanda shi ma tambaya ta halatta gare shi ne wanda rashi ya same shi talauci haka kawai ba ba masiba ne Allah ya kawo sau ba komai ba kawai ya wayi gari ya rasa ya aka kudin suka tashi in kudi ne in arziki ne in menene komai ya kare kuma da mai arziki ne mawadaci ne kowa ya sani Allah yana kawo jarabawa sai gabu ya tashi ya gama dabarun yayi wayon yayi menene amma yanzu kudin ya tashi gaba daya ko arzikin ya tashi gaba daya a rasa me ya same shi ma shi kansa za ka tambaye shi me yasa babu ne yanzu kan shi bai ba to wannan mutumin yana damar da ya tambaya amma da sharadi sharadin shine hatta yaqumu salafatun min zawil hija min qaumihi sai an samu mutum uku masu hankali daga cikin jama'a masu nazarin hankali da tunani su zo samu jama'a ana zaune a masallaci ne ko inda ake haduwa sai ce jama'a wane kowa ya sani a unguwan nan ko a garin nan wani mawadaci ne to mu shaida ne wani Allah ya jarrabe shi yanzu wani babu babu komai a wurin wani abinci ma da kar ake ci a gidansa da ku an sani ba mai motoci kamar na wani ba mai abu kaza kamar na wani ba mai kaza a ta irgawa waɗannan mutane guda uku masu hankali a cikin jama'a su zo su yi bayani wa jama'a cewar ga halin da wani ya faɗa ciki to anan sai mutane kuma su yi kokarin su taimake shi an samu shaida shi sai an nemi shaida kansa saboda kar ya zama yana ganin dukiyar ta fara baya ne sai ya boye ya hana iyalansa ya hana kowa ya hana komi sai zo kuma yana roƙon mutane to anan bai tsira ba sai ya zama eh lallai yana cikin bukata sannan an samu shaidu da suka bada shaida akan cewa wane fa ya fara cikin matsi to shi ma halatta a gare shi ya tambaya har sai ya samu abun da zai dan iya rike shi na rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ba masu wahunna mutanen da ba waɗannan mutum ukun ba mutanen da ba waɗannan da aka lissafa ba ya qabisa ya kai qabisa ina ga maka waɗanda ba waɗannan ba to suhutun haramun ne ya akuluha sahibuhu suhutan ma'abocinta yana cin haramun din yana cin mummuna abu ne kansa haramun ne yana cin haramun kawai ba wata magana in dai ba irin wannan damuwar bane babu damoyin nan ko kadan a cikin abin da aka lissafa nan kuma ka zo kana tambayar mutane kuma kaga wato kai ƙarya da abun babu ma kana ta ƙaryar sa to kana karban haramun ne kana tusa a cikin ka kana karban mummuna abu ne kana sa a cikin ka bai halatta ba gare ka rawahu muslim imam muslim da wannan hadisi ma Abu Dawud da Abu Dawud da Ibn Kuzaimah da Ibn Kuzaimah Ibn Hibban da Ibn Hibban وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساق الناس وفي رواية wa inna la tahillu li muhammadin wala ali muhammadin rawahu muslim wa an abdullah wa an abdul mutallab bin rabi'a daga abdul mutallab dan rabi'a dan haris Allah ya yarda da shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi da alaihi wasallam subhanahu gare shi yace inna sadaqata lalle sadaka la tambagi li ali muhammadin bata zama tayi daidai wa iyalan annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama inna ma hiya awsaqun nas lalle ita sadaka dattin mutane ne wa fi riwayatin a cikin riwaya wa inna la tahillu muhammadin bata halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba wala li ali muhammadin sannan bata halatta wa ali annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من الخمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري وعن جبير بن مطعم daga Jubairu dan Mut'im Allah kara masa yadda kala yace mashaitu na tafi anani wa Usman ibn Affan da Usman na Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallama mun tafi wajen Annabi tsiyara miki Allah subhanahu a gare shi fa kulna sai muka ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah a tsaita bani al-muttalib min kumsi khaybar ka ba wa bani muttalib daga cikin wato kaso 1 bisa biyar na ganimar da aka samu a yakin Khaybara wa taraktana mu kuma kawon baka ba mu komai ba wa nahanu mu kuma mu din wa hum da su din bi manzilatin wahida muna mazauni guda ɗaya duk matsayin mu ɗaya ne da mu da su a wajen ka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rajala sabata gadi yace inna ma banu muttalibin wa banu hashim shay'un wahid banu muttalib da banu hashim abu ne guda ɗaya rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne to wannan hadisi to wannan hadisi guda biyun kuma suna istisna'in sadaka din wanda zai karba da wanda ba zai karba ba to sai ake gaya mana cewa a hadisan nan cewa jubairu bin mutim hadisi na bin makaranta ya ɗaure shi suna usmanu sun zo wajen alaihi sallallahu sallama suka tambaye shi suka ce ya rasulullahi ya za a yi karaba ganima mu baka bamu ba to shi jubairu bin mutim da usmanu affan su banu abdu shamsin ne sannan kuma a shi a aishi zai na usman dan banu abdu shamsin ne shi kuma jubairu mut'im bin mut'im dan banu nufal ne dukan su ne cikin dangane annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama da banu abdu shamsin da nufal da hashim da muttalib din dukan su gaba ɗayan su banu abdu manafil ne gaba ɗayan su an haɗa su dangane gidan Abdul Manaf ne sai suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu da su ɗin ai duk mazaunin mu ɗaya ne duka za mu haɗu akan Abdul Manaf gaba ɗayan mu kakannin mu za su haɗu akan Abdul Manaf ya za ka ware suka ba su kuma ka baro ka ba mu ba wato gaba ɗaya da mu da su za mu haɗu akan Abdul Manaf sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ai banu Abdul Muttalib da banu Hashim abu guda ɗaya ne sai ya ware musu to malamai suka ce abin da yasa anan in ce banu hashim ana nufin iyalan gidan ja'far ne da iyalan gidan sayyidina aliyu da iyalan gidan aqilu da abbas da kuma haris amma mutanen iyalan gidan abila ba su shiga ba banda su a ciki to kuma abin da ake nufi da manil muttalib kuma shine wanda suka hadu da banu hashim din a wajen kusantaka saboda haka sun yi kusaci sun zauna tare da su dalilin haka sai zama yadda za a ce banu hashim ba za su karbi sadaka ba su ba banu mutsalibin sai ake ba su karbi sadaka ba saboda kusancin su da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ya jawo aka ce ba za su karbi sadaka ba to hadisin yana gaya mana cewa haramta sadaka a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa saboda hadisin ya ce mana a inna ma hiya awsaqun nas ita sadaka datti ne na mutane suka fitar na cikin dukiyarsu to Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai karbi datti ba to da shi da iyalansa ba za su karba ba saboda girman su da tsarkake su da Allah yayi saboda ba za su karbi wannan ba sannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kebance banu muttalib da aka je aka je yakin Khaibar aka samu ganima da aka zo aka raba sai ya ware Banu Muttalibin ya basu bai bayar wa sauran dangogin ba su sauran bai basu ba har aka samu su a cikin su sune Sayyidina Usman kenan da shi Jubair bin Mut'im suka zo suka ce dan me ba a basu ba to shine abin da yasa ya ware sai ya basu bai ba bai ba wa Banu Nawfalin da Banu Abdul Shamsin ba kuma bayan du matsayin su ɗaya ne su Banu Hashim ƴaƴan Abdul Manafin da dukansu gaba ɗayan su da Banu Hashim da Banu Nawfal din to abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani Banu Abdul Muttalib ya ba su ba wadancan ba saboda Banu Muttalib da Banu Hashim sun taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a jahiliya in kai Banu Hashim ne ko baka yi musulunci ba zaka sha wuya haka abun ya zama a lokacin in kai Banu Muttalib ne ko baka yi musulunci ba zaka sha wala ba ruwan su da sai ka musulunta saboda wai kana kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama lokacin da aka saka su a cikin sha'ab aka ce daga yanzu an daina komi da su sai da aka shekara uku a cikin wannan takunkume aka ce ba za a yi aura a wajen su ba za a aurar da ba za a aura ba za a aurar musu ba sannan ba za a yi magana da su ba ba za a yi kasuwanci da su ba za a yi komi da su aka ware su aka rubuta sakar da aka dora a ɗakin kaba aka aje ba za a sake komi da su ba wai su dangane annabi ne sallallahu alaihi wasallam to su ne banu hashim din da banu muttalib din su aka musu wannan abu ta zo daga annabi sallallahu alaihi sai ya mai da su cikin iyalansa wanda cin saraka ma ba za su ci ba su waɗannan mutane din to amma su banu mutanen gidan abala su su sun wataya ba a lokacin ba su shiga cikin wannan matsin ba to sai zama wanda suka shiga matsin nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce to su ma suna cikin iyalan gidansa duk da dukkan su danginsa ne amma sai ya ware su su din tunda an ware su a cikin mutane to ma Abu Talib yana faɗa cewa Allah ya saka wa banu abdushamsin da banu nofalin suna gani ana azabtar da mu gashi da ƴan uwanmu ne amma ba su damu ba suna gani ana azabtar da mu mu mu banu mutsalibin da banu hashim amma ba ruwansu to kaga ko baka yi musulunci ba a lokacin in dai ka yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam to su ba ruwansu kawai za su wahalar da kai to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ya sa su a cikin iyalansa su banu hashim ne kenan da banu muttalib din ya zama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karbi sadaka ba su ma ba za su karba ba ba za su ci ba wa nabi rafi radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sadaqati min bani makzumin fa qala li abi rafi ishabni fa innaka tusibu minha qala hatta ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fas'al fa as'aluhu fa ataahu fa sa'alahu fa qala mawla al-qawmi min anfusihim wa inna la tahillu lana sadaqah رواه أحمد والثلاثة وابن كزيمة وابن حبان آه وانا أبي رافين لقى أبي رافين الله قال مثل ده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا أن نزل أنت لسبت عقريش يا أكيوني متوم على الصدقة يجي يكربه صدقة من بني مكزوم أو جنب بنو مكزوم فقال لبني رافع سيتي سيتي وأبي رافع اسحبني كرك أني متبت عليه منا فإنك تسيو منها وتقل ما كسامو كسامو ربونك أشكي kala sai yace hatta atiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bazan raka ka ba sai na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi fa as'alahu in tambaye shi fa atahu fa sa'alahu sai zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaye shi fa kala sai yace masa maula alqaumi min anfusihim bawon mutun yana cikin mutane ne wa inna la tahillu lana sadaqa mu kuma sadaka bata halatta a gare mu ba rawahu ahmad imamu ahmad ne to wannan hadisin wa salasa da malaman hadisi guda uku ibn kuzaima da ibn kuzaima ibn hibban da kuma ibn hibban to wannan hadisin kuma yana magana akan cewa akwai wani bawa gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa Abi Rafi bawan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam to sai ya hadu da wani mutum da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya je shi ya karbo sadaka ko zakka na wasu mutane a Banu Makhzumi sai ya ce masa zo ka raka ni mu tafi tare sai ya ce a'a ba zan raka ka ba ya ce ai wata ke ma in muka je in kai ma kai aikin sai in biya ka lada a cikin aikin da za a yi sai ce sai na jojin annabi sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi to da jojin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai bawon mutane yana cikin mutane saboda haka mu sadaka ba ta halitta a gare mu ba kaga kar ya je yayi aikin sadaka a biya shi kenan to anan shi da kudin sadakan za a biya shi to anan sai wasu suka ce to wannan hadisin yana nuna cewar idan kana cikin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ci sadaka ba to ko kai bawan sa ne ma ba za ka ci sadakan ba kenan in an baka kuma ba za ka karba ba saboda da kuɗin sadakan za a biya ka sai dai ka je kai wani aiki a biya ka ba aikin sadakan ba to wasu malaman kuma suka ce a'a wannan dai hadisin an kawo shi ana nufin cewar bawan yana cikin iyalan mutum amma ba yana nuna cewar bawa ba zai karɓi sadaka bane ai barira mun karanta da zuma a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam take kuma baiwa ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ana ana ana ana cin abincin an yi soye soye sai ya ce kai gidan nan ya dai me faru ne yau kuma ban ji na ji ba abu ana yi ba kawo mun ba sai suka ce a ta ya rasulullahi sadaka ce aka ba barira kuma kai baka cin sadaka sai ce to ba sai ta ba mu kyauta ba ita in ba ta sadaka sai ta ba mu kyauta to ka gani huwa alaiha sadaqatun wala na hadiyya yace yace ai akanta ne sadaka mu ga wajen mu kyauta ne ai sai sai a bata sadaka mu ko sai ta ba mu kyauta sai mu karba mu ci to sai aka ce ashe kaga bawa yana da damar da in an bai sadaka ko da bawan annabi dai sallallahu alaihi wasallama in ya kawo ya rasulullahi ga hadiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba a matsayin kyauta sai ya ci to shine abin da hadisin yake gwadawa na'am wa an salim bin abdullahi bin umar an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yuti umar ata فيقول أعطيه أفقر مني فيقول خذه فتموله فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك رواه مسلم آه وعن سالم بن عبد الله ده سالم بن عبد الله دان دان عمر انا بي daga babansa annabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuti umar ata yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba wa Umar kyauta to ya kulu sai yace masa sai yace atihi afqar minni ya rasulullah aba wanda yafi min talauci mana fa ya kulu sai yace kusu ka karba fatamawwalhu ka je kai amfani da shi naka ne aw tasaddaq bihi ko kuma ka bada sadakansa wa ma ja'aka min hadha almal abun da yazo maka na daga wannan dukiyan wa anta ghairu mushrifin kai ko ba ka sa ido bane lalle lalle sai an baka ba baka sa ido akai ba ba kana kwadayi ne a kai ba wala sa'ilin sannan ba kana yin tambaya bane fa kuzu ka karba wa mala fala tutbihu nafsaka abinda ba haka ba kuma kada ka wahalar da kanka a cikin sa to wannan hadisin an samu shi daga Salim dan Abdullahi dan Umar daga babansa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba sai na Umar kyauta daga cikin dukiyar da aka tara an tara baitul mali an samu dukiya ko kuma a dukiyar zakka ne ko wani abu da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauka sai ba Umar kuma sai na Umar din ba kwadayin dukiyar yake yi ba ba roƙo yi ba ba komai ba sai ya rasulullahi aidan an samu wani dafi ne bukata a bashi mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a idan dukiya ta zo maka wanda ka karbe ta ka karba kai amfani da ita sannan karka karka karka dan farar da zuciyanka akai ka ji cewa eh lalle ba ai zan samu kaza in ba haka bane to ka karba sai malamai suka ce a wannan hadisin za a gane cewa daga cikin baitul mali ana dauka ba mutum kenan kuma mutumin da ba shi ya nema ba sannan ko ba tambaya yi ba sannan ba kuɗin dukiyar sannan sai aka ce a nan wanda ya kasance shugaba ko jagora zai iya ba wa sashin ma'aikatansa dukiyar da ake aikin da su sai na umar ana aikin tara dukiyar nan da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san sai na umar ba bukaci bane amma sai ya dauka ya bashi to ana nuna maka cewa idan ana aiki wa jama'a to waɗanda suke musu aikin nan su ma za a dauka ba su yawa kaman sa'i to ko mutum ne yanzu misali yana maka aiki yana ta bauta maka misali kuna yi tare to saboda ka kyautata masa sai ka dauka ka bashi sai ka dauka ka bashi kaga nan muna kuskure anan wai saboda danka ne wai danka ne wai dole sa ba haka bane ko danka ne kuna yi da shi ka dauka ka bashin zaka jawo zuciyarsa ka sa masa ya ji tausayi a cikin ya ji dadi amma wani sai ya tabauta ya tabauta wai baran da zai fita a ana so ka dauka ka bar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai na umar awada ce yake amma tun da shi ake aikin sai dauka bashi ce kai ma gashi kaga ana koya mana darasi in kana zan da mutane kuna aiki tare to kana kyautata musu suma ko da kuma mutum bashi da bukata ka san yana da shi ba wai yana bukata abin da zaka bashi nan bane amma saboda da shi aka yi aka yi wahala sai ka ce wani kai ma gashi shi yasa alqur'ani ce mana wal amilina alaiha a cikin zakka har da wanda aka yi aikin da shi to an yi aiki an sha wuya ko ba na zakka bane saboda mutum ya dan ji daɗi sai ka ce kai ma gashi sai ka bashi sannan malamai suka ce ba a so mutum ya mai da kyauta in aka masa in dai babu wani sababi in shugaba ya ɗauki kyauta ya baka in baka gane akwai abu da zai biyo bayan kyautar ba in haka kawai ne to sai ka karba amma in ka gane cewa akwai sababin da zai biyo bayan ta to sai ka ki karba shi yasa malaman mu zaka ga na da ba za karban ba za ka ba su su karba ba sarki ko wani abu ya aiko ba su karba ba saboda daga ran da suka karba to sun shiga aljihunsa kenan sai yadda yayi da su to saboda haka in ka fahimci cewa in an baka akwai za a mallake ka ne to ba za ka karba ba amma in haka kawai ne to ba za ka ki karba ba in kana tsammani wannan abun ba zai fito ba sannan sai yace ana nuna mana fallalan sadaka a cikin wannan hadisin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ga sai na Umar da yadda yake ne yace masa ka karba sannan ka dauka in in kai baka so ma ba abun da zaka yi ka karba ka ba wani zai tsarkake maka zuciyarka in kai haka ka samu kyan zuciya kai ma an baka ka bayar sannan zai hana ka rowa kana da shi an san kana kana da wadata sai aka dauka aka baka da aka baka sai ka dauka sai ka ga wanda fi ka matsuwa sai ka bashi ka ka fita daga rowa sannan kuma zaka samu lada mai yawa kar ka ce to ni zan bani wani zan yi da shi ai ina da shi to an fi so ka karba in aka baka sai ka samu mawadaci ai mabukaci sai ka bashi in ka bashi sai ya jawo maka cewar ka fita daga rowa wani ba yana da shin aka bani zai sake tarawa a ba haka ba sai ka dauka ka ba a mabukaci sai ka samu lada kuma sai zuciyarka ta kara yi kyau to wannan shine karshen hadisin nan da yake mana magana akan yadda ake raba sadaka sadakokin da za a yi kuma karshen wannan babin kenan da ya magana akan zakka wanda ya rufe mana da maganar yadda za ka yi ta sadaka idan an baka ita ko kuma in za ka ba da ita daga nan kuma insha Allah za a shiga maganan kitabu siyami kenan babin da zai magana akan azumi abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a amana addu'a